إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in, sha uku ga watan biyar dubu biyu da sha tara. Muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ɗari da goma sha takwas. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani dangane ga irin masu tsaurin kai, masu taurin kai, masu girman kai ga barin karɓar gaskiya waɗanda suke kangarewa annabawa tare da sun zo musu da hujjoji da dalilai a fili ƙarara da suke tabbatar da cewa daga wajen Allah ta'ala suke. وقال الذين لا يعلمون Allah ta'ala ya ce waɗanda ba su sani ba, kun ga Allah ya jingina musu jahilci, ba su san me ba, ba su san addinin Allah ba, ba su san tauhidin Allah ba, ba su san matsayin manzannin Allah ba, ba su san gaskiyar da Allah ya aiko manzanni da ita ba, ko da suna da wani ilimi, to ilimin na duniya ne, kamar yadda Allah ta'ala ce ya alamuna ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون wato sun san bayyanai ne daga cikin rayuwar duniya abin da ya bayyana na ilimin duniya na ilimin sana'a na ilimin bincike na ilimin kwakwafi duk waɗannan ilimin da za a amfana da su a duniya kaɗai sun san ciki da bai amma dangane ga sanin Allah da sanin addinin Allah da sanin manzannin Allah da sanin gaskiyar da aka aiko annabawa da su wannan makafi ne su da haka Allah ta'ala ya kira su ba su da sani kenan duk abin da suka faɗa ko suka aikata an gina shi ne akan tsantsar jahilci wanda wannan ke nuna mana mahimmancin karatun addini yake nuna mana mahimmancin zuwa makaranta domin a koyi abin da Allah ta'ala ya saukar na alƙur'ani da ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadisai da kuma ijtihadin malamai da ƙoƙarinsu na fiqihu kamar da al-Imam Shafi'i yake cewa man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatuhu duk wanda ya koyi al-Qur'ani sai darajarsa ta burin ƙasa wa man ta'allama al-fiqha nabula miqdaruhu yace wanda ya koyi ilimin fiqihu kuma sai gwargwadon ƙimarsa ta girma wa man kataba al-hadisa qawiyat hujjatuhu wanda ya koyi ilimin hadisi kuma sai hujjojin da zai kawo su yi ƙarfi wa man ta'allama al-arabiyyata raqat diba'uhu ko ɗabi'atuhu wanda kuma ya koyi harshen larabci ya ƙware a ciki sai ɗabi'o'insa su laushi su taushi wa man lam yasunhu amaluhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmuhu wanda duk wato bai kiyaye mutuncin kansa da darajar kansa ba iliminsa ba zai masa amfani ba kun ga wannan yana nuna mana mahimmancin koyon ilimin addinin musulunci da haka Allah ta'ala ya ce wannan taɓargaza da za ku ji wanda suka faɗe ta don ba su da ilimin sanin Allah ne wa qala allazina la ya'lamuna da haka an yi maganganu akan suwa Allah yake nufi da la ya'lamuna wata maganan aka ce annahumul yahudu yahudawa ne domin su ne ba su san addinin Allah ba ba san girman Allah ba san girman manzannin Allah ba arwayin abdullahi dan abbas ko aka ce nasara ne domin su ne suke bauta da jahilci arwayin mujahid ko aka ce mushrikan larabawa domin su ne ba su san wato ummiyina ne su dama jahilai ne kafin zuwa musulunci ba su da littafi ba su kuma da manzo in ji malam qatada shi ne suka ce laula yukallimuna Allah dan me yasa Allah ba zai yi magana da mu ba in Allah zai aiko annabi ya gaya mana mana cewa zan aiko annabi ma'ana Allah ya magana da su gaba da gaba ko ya shawarce su ko ya gaya musu cewa zai aiko annabi amma ya za a aiko annabi ba a shawara da su ba kamata ya a shawara da su ɗayan uku ko dai a shawara da su wa ya kamata a ba annabta abin ya zama kamar dimokuraɗiyya wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya suka ce da ma an saukar da wannan qur'ani a ɗaya daga cikin mutane guda biyu masu girma da suke wasu garuruwa guda biyu shine da'if da maka wai suna ba Allah shawara da zai aiko manzanci kamata yayi ya tuntube su ya shawarce su su su ba da ɗan takarar wanda za a naɗa annabi to Allah ta'ala ya ce harka annabta ba harka dimokuraɗiyya ba ce ba harka jin ra'ayin jama'a ba ce ba harka soye-soyen zuciyar mutane ba ne Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas Allah shi yake zaɓen wanda ya cancanci ya ba shi manzanci ko daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane. Allahu alamu haisu ya ja'alu risalatahu, Allah shi ya san ina ya cancanta ya saka manzancinsa, wa rabbuka ya khuluqu ma ya sha'u wa ya khtar ma kana lahum alkhiyara. Inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamina. Da haka harkar manzanci harka ce ta Allah ta'ala shi yake zaben annabi ya aiko shi da saƙo wanda ya bi shi ya shiga aljanna wanda ya saba masa ya tafi wuta suka ce laula yukallimuna Allah dan me yasa Allah bai yi magana da mu ba au ta'atina ayatun ko kuma aya ta zo mana tana bayani da sunayenmu da adireshinmu cewa wannan saƙon namu ne sannan kuma a yi magana da mu kai tsaye wannan aya suna nufin aya ɗayan biyu ko aya wata mu'ujiza ko kuma aya ta ƙur'ani ta faɗi sunayensu cewa wannan saƙo ne daga Allah zuwa gawa ne to ya san da shi ake amma tunda ba a kama sunansa ba ba a yi inkiyarsa ba ba a faɗi cewa nasa ba ne to kamar ba shi aka aikowa ba irin wannan ta'annuti guda biyu cewa ka ce sai Allah ya yi magana da kai irinsa ne suka yi ta faɗa kamar yadda suka ce lan nu'mina laka hatta tafjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fis samai wa lan nu'mina lurqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula duk irin waɗannan ta'annuti ka ce wai sai an mayan maka da dutse gwal ko sai an cire maka dutse ko sai an bubbugo maka ruwa ko sai an ko kai sai ma Allah ya zo da kansa da mala'iku suna take masa baya ya zo ya ce ni ne Allah waɗannan mala'iku ne wannan ko manzo ne na naɗa muku shi ku bi shi wai idan ana so su yi musulunci sai an yi haka idan Allah bai zo da kansa ba tare da mala'iku suna take man baya ba, kai suka ce ma auna rabbana wani gurin suka ce kai ba ma za mu yadda da kai ba sai mun ga Allah ɗin. Wa ƙala zina layar juna liƙa'ana, laula, unzila alinal mala'ikatu auna rabbana, laƙadis takbaru fi an fusihin wa'atau utuwan kabira. Suka ce sai an aiko musu da mala'iku, mala'ikun su fito su ce mu ne mala'iku, kuma daga wajen Allah ya aiko mu ya ce ku bi wannan ko kuma Allah ya fito ƙarara su ga Allah ya bayyana a gare su ya ce ni ne Allah don haka wannan manzona ne ni na aiko shi ku bi shi suka ce to ba za su bi ba sai an musu irin wannan kaga wannan girman kai ne da wuce gona da iri yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة Allah ta'ala ya ce ma'abota littafi sun tambaye ka a kan ka sauka musu da littafi daga sama, sun tambayi annan Musa abin da ya fi wannan girma, daga ciki suka ce, Ka nuna mana Allah mu gan shi ƙarara. Allah ta'ala ya ce, Ka zalika ma'atan lazina min rasulun illa ƙalu, sahirun aw majanun, atawa sau bihi balhum qaumun adul Allah ta'ala ya ce haka nan waɗanda suka gabata da gare su idan ba wani manzo da ya zo musu sai sun ce matsafi ne ko su ce mahaukaci ne to irin wannan ta'annuti ne Allah ya gaya mana sun faɗi irinsa guda biyu a nan laula yukallimuna Allah ay halla yukallimuna Allah dan me yasa Allah ba zai yi magana da mu ba kun ga wannan yayi kama da irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa hatta narallaha jaharatan sai mun ga Allah ƙururu kuma sai yayi magana da mu cewa shi ya aiko ka aw ta'atina ayatun ko kuma aya ta zo mana to wace aya suke nema bayan alqur'ani gashi suna karantawa ai qur'ani aya aya ne aya dubu shida da mai tan da talatin da shida Allah ya aiko annabi da su ka ce kuma kana neman wata aya idan mu'ujiza kake so kuma wace irin mu'ujiza ce annabi sallallahu alaihi wasallama bata bayyana a hannunsa ba duk wani dangogin mu'ujiza da kalolin mu'ujiza ba waɗanda Allah bai bayyanar da su ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kazalika qala alladhina min qablihim Allah ce haka nan waɗanda suka gabace su suka faɗa misla qaulihim irin kwatankwacin faɗarsu irin wannan magana ba sabuwa ba ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabli babu wata magana da za a gaya maka face an faɗi kwatankwacinta da wani annabi da ya gabace ka don haka waɗanda suka kangare kullum abin da ke hana karɓar gaskiya girman kai da kuma wato tsaurin kai da ta'annuti shi yake hana mutum ya ga gaskiya ya ƙi karɓa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake da girman kai kamar kwatankwacin ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi mai son kwalliya mai son tsafta mai son kullun takalminsa a goge rigarsa a goge kullun fes sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah mutum yana so ya gan shi tsaf tsaf wannan shi ma girman kai ne annabi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal lakin kibara batarul haq wa qamtin nas abinda ake kira girman kai wanda ba a so din shine wulakanta jama'a da kin karɓar gaskiya Allah ya maka ilimi ko ya maka mulki ko ya maka kuɗi ko ya maka wata baiwa ka dinga wulaƙanta mutane kana tozarta su itiƙarin nas da kuma a nuna maka gaskiya ka ƙi karɓa saboda ka rena wanda ya faɗi gaskiyar ko kuma kana ga kamar ka bai ma kamata a gaya maka gaskiya ba to da mutum ya samu kansa a cikin siffa ɗaya daga cikin biyun nan ko biyun gaba ɗaya wulaƙanta jama'a da ƙin karɓar gaskiya to mutum ya halaka ya gama yawo ya taɗu Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce ta shabahat qulubuhum zukatansu sun yi kamanceceniya a ina suka yi kamanceceniya cikin girman kai sun yi kamanceceniya cikin ta'annuti sun yi kamanceceniya cikin wuce gona da iri sun yi kamanceceniya wajen faɗa da annabawa da faɗa da gaskiya da ƙin karɓar gaskiya sun yi kamanceceniya wajen tambayoyi na ƙurastawa da tambayoyi ba na ilimi ba to duk irinsu ɗaya dama kafirci addini ƙwaya ɗaya ne ƙadu bayyana al'ayat Allah ce mun bayyana ayoyi ƙarara ayoyin Allah a bayyane suke a fili suke tafsirinsu a bayyane yake amma liƙaumin yuƙinuna ga mutanen da suke da sakankancewa Allah ta'ala ce mun bayyana ayoyi waɗannan ayoyi ina nufin al'ayatu shari'iyya Allah ya bayyana ayoyi na shari'a waɗanda suke ƙunshe da bayanin abin da Allah yake so a yi a yi da abin da Allah ta'ala yake so a bari a bari an yi bayani dalla-dalla amma liƙaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaƙini shi yaƙini shine jazamul qalb mal istinadi ila dalil wato zuciyarka ta gamsu da abu kana da hujja shi ake kira yaƙini ilimin da babu shakka a cikinsa abin da ɗan adam yake masa yawo a zuciyarsa malamai sun kasa shi kashi shida suka ce na farko akwai alyaƙinu alyaƙinu shine abin da ka sakankance haka yake ba ka da shakka ba ka da zato ba ka da tsammani ba ka da jahilci ka tabbatar haka yake to shi yaƙinin iri uku ne akwai ilmul yaƙin akwai haƙƙul yaƙin akwai kuma ainul yaƙin ainul yaƙin abinda idanka ya gani in an tambaye ka ka gani ka ce na gani to kaga ka samu me ainul yaƙin ilmul yaƙin abinda a ilmance haka yake ka karanta ilimin ka kuma tabbatar a ilmance abin nan haka yake in an tambaye ka ka kawo hujja da dalili kaga kana da yaƙini akan abin da kake yi yana da hujja yana da dalili haƙul yaƙin abin da kuma ka tabbatar da ka shiga cikinsa ko ka yi mumarasa da shi misali yanzu ai ka san akwai ka'aba ko da baka taɓa zuwa maka ba ko to lokacin da ka doshi garin maka ka hango ka'aba da idanka ka samu me ainul yaqin lokacin da ka je gindin ka'abar ga ka gata ka samu me ka samu haqqul yaqin to kaga kenan haqqul yaqin shine karshe daga ainul yaqin ilmul yaqin sai haqqul yaqin to yaqini shine abinda mutum ya sakankance da shi ba shi da shakka ba shi da kokonto to abin da yake bin wannan ko da yake suke tare da shi ne ilimi al'ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma za ka wata ƙalidu ya stawuyani sai ilimi ilimi shi ne ka san abu yadda yake abu a tambaye ka ka faɗe shi a tarar yadda ka faɗa haka yake a ilmance shi ake kira ilimi ma'arifatul ma'alum alama huwa alayhi fil waqi kishiyansa shine aljahalu shi aljahalu iri biyu ne akwai jahalun murakkab akwai jahalun basit aljahalun murakkab shine rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba shi ake kira jahilun murakkab jahalun basit shine rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba ai kaga ya fi sauƙi akan wanda bai sani ba bai san bai sani ba والمرء يجهل ثم يجهل أنه ذو الجهل في أثر الضلال وما فدي mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba yana cikin ribatattu kamammun jahilci wanda da wuya a iya fanso shi to amma mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba me ya kamata ya yi ya je ya karatu to sannan akwai shak istiwa darfain la maziyata li ahadihima alal akhar shakka shine abubuwa guda biyu suna maka yawo a zuciyarka amma ɗaya bai fi ɗaya rinjaye ba sai a ce yana shakka baka rinjayar da ɗaya daga cikin abu biyu ba to sai a kira wannan tsayawar da kai akan katanga sai a kira ta shakka tunda baka rinjaye wani ɓangare ba idan ka rinjayar da ɓangare guda sai ya koma zannu in ka rinjayar da ɓangaren da ba shi da ƙarfi akan mai ƙarfi sai a kira shi wahamu kenan wahamu shine mafi rauni shakku na binsa zannu na binsa sannan kuma ilmu na binsa sannan yaƙinu na binsa saboda haka masu yaƙini su ne ƙarshe allazina anu bi ayatina wa kanu yuqinun wanda suka yi imani da ayoyinmu waje ana a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun as-sabr wal yaqin mala ibnu qayyim yace bis sabr da haƙuri ake tunkuɗe shahawat da yaƙini ake tunkuɗe shubahat abin da ke halakar da ɗan adam gaba ɗaya a rayuwarsa abubuwa ne guda biyu ashahawat wa shubahat bin sha'awance-sha'awance na zuciyarka da kuma bin shubuhohi su shubuhohi an fi jingina su ga addini duk mutumin da yake addini ba daidai ba sawa'un aƙida ce yake ba daidai ba ko ibada ce yake ba daidai ba ko mu'amala ce yake ba daidai ba ko kuma wasu halaye ya ɗauka yake ganin masu kyau ne amma ba daidai ba to rashin daidai ɗin nan da kake yi a matsayin kana bautawa Allah ba yadda Allah ya sa ba ko ba yadda Allah ya koyar ba duk wannan shubuhohi suka haifar da shi saboda haka abin da ke halaka mutum shahawa da shubahat kenan ashe in ka samu haƙuri ka koyi haƙuri sai ka tunkuɗe sha'awa domin da haƙuri ake barin sha'awa da kuma imani da yaƙini da ilimi ake tunkuɗe shubuhohi musamman mutum ya san alƙur'ani da sunna da haka Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi guda biyu ya labarta mana irin waɗanda ba su san Allah ba irin maganganun da suke faɗa daga cikin maganganun nasu suna cewa dan me Allah ba zai yi magana da su kai tsaye ba wannan ƙur'anin ai magana Allah ce kuma da kai yake magana duk da kaji an ce ya ayyuhan nasu da kai a ciki in kana da imani ya ayyuhan lazina amanu da kai a ciki ashe qur'ani sakon Allah ne ya aiko ta kan manzon Allah zuwa gare mu dan haka akwai sharadi guda hudu akwai mursil shine Allah wanda ya aiko akwai mursal wanda aka aiko shine annabi akwai mursalu ilaihim wanda aka aiko musu mu ne mutane da aljanu akwai ar-risala sakon shine alqur'ani da kuma karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da take fassara Qur'ani da haka wannan yana gaya mana mu daina ta'annuti mu daina yin maganganu da ba su dace ba ga Allah subhanahu wata'ala ko ga addininsa ko ga manzansa ko ga musulunci Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka bil haqqi haƙiƙa mun aiko ka da gaskiya a nan Allah ta'ala ya tabbatar mana da abin da muka faɗa guda hudu Allah ya ce wa annabi ni ne na aiko ka ashe kaga annabi ba shi da laifi duk abin da annabi ya kawo ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ba daga gare shi ba ne shi ma aiko shi aka yi kuma duk abin da aka aiko annabi wato ba shi ba shi da ikon ƙarawa ko ragewa iya abin da Allah ya ce ya isar shi zai isar da haka Allah ya ce inna lalle tabbas mu a nan mu da Allah ya ce ya sa na wannan nunul azama ce ba yana nufin Allah tare da wani ba ka san masu mulki in sun tashi magana sai su ce a kamar yadda muka ce ko kamar yadda mu din nan ba zai ce shi ba saboda yana magana ne da yawun al'umma ko da yawun kujerarsa ta mulki sai dinga sa kalmar mu mu amma alhali yana nufin shi shi yasa Allah ta'ala ya ce inna nahanu nalzanna zikira kaga ai ba wani ne tare da Allah suka saukar da littafin ba Allah shi kadai ne amma sai ya amfani da nuni wacce ba jam'i take nuni ba tana nuni ne zuwa ga girma da isa da ƙasaita da haka ake ninta nunin ƙasaita nunin ƙasaita ni sai ka ce mu mu kusuwa kawai kaga girma ne um, kamar yadda mu ɗin nan muka ce a yi muka ce a bari muka sa ku muka hana ku kai dawa wai isa ce ta sa ake cewa mu ɗin to shine Allah ta'ala shi da yake shine mai isar shine mai kasaitar shi yasa ya ce inna anzalna ni ne na saukar inna arsalna ni ne na aiko inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna arsalnaka bil haqqi inna a'tainaka al kautsar sai Allah yake sa wannan nunin ta azama ta girma da buwaya da ƙasaita da isa da jiji da kai Allah kaɗai yake da waɗannan sufofin in ka ara sai ka shiga wuta arsalnaka Allah ya ce na aiko ka bilhaƙi da gaskiya a nan bilhaƙi zai iya ɗaukan ma'ana uku kai ɗin an aiko ka da gaskiya aikenka gaskiya ne sannan kuma saƙon da aka baka ka kawo shi ma saƙon meye shi ma saƙon gaskiya ne sannan kuma wato waɗanda aka ce ka isar ma ka isar musu da gaskiya kenan ya zama bilhaƙi a nan ko ya zama ba'un ɗin ta musahaba ce ko kuma ba'un ɗin ta zamo ta wato abin nan ce bilhaƙi bashiran kana mai bushara da aljanna wa naziran kana mai gargadi da wuta dama aikin annabawa kenan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka shaida mai bishara mai gargadi annabi zai maka bishara da aljanna yace in kayi abu mai kyau sakamakon ka gidan aljanna in kayi mummuna sakamakon ka gidan wuta don haka da bishara da kuma gargaɗi su dama kuma abubuwan da Allah ya jarabce mu da mu yi ai wasu abubuwan ca aka yi a yi in an yi ga ladansu wasu abubuwan ca aka yi a bari in an bari ga ladansu in an yi ga alhakinsu kenan Allah ta'ala da ya tashi jarabtar ɗan adam bai jarabce shi kawai da kayi kayi kai ta yi ba sai ya jarabce ka kuma da ka bari ka bari wasu abubuwan a yi ne wasu abubuwan a bari ne mu ɗauki arkanul islam guda biyar mu ba da misali da su rukunin farko shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzansa ne wannan shi ake kira at-tauhidu wal mutaba'a shi Allah ka kadaita shi da bauta shi kuma annabi ka kadaita shi da biyayya to idan baka kadaita Allah da bauta ba laifin da za ka yi sunansa shirka idan baka kadaita annabi da biyayya ba laifin da zaka yi sunansa bid'a ashe kishiyar tauhidi shine me shirka kishiyar sunna shine me bid'a to saboda haka wanda yayi tauhidi ya kore me ya kore shirka wanda yayi sunna ya kore me ya kore bid'a to kaga ashe kenan in an ce la ilaha illallah an yi umarni da tauhidi an kuma kori shirka an sa ka ka yi tauhidi an kuma hana ka shirka in an ce muhammadun rasulullah an umarce ka ka yi sunna an hana ka bid'a an tabbatar da sunnar annabi kaulan wa fi'ilan wa taqariran an kuma kore bid'a kowace irin bid'a to sannan ka zo sallah zaka ga ibada ce badaniya ibada ce da ake yin ta da jiki kuma sallah abu uku ne da ƙudiri ne da faɗa da aiki shi yasa an tashi ta'arifin sallah ake cewa aqwalun wa af'alun muftataha bitakbir muktatama bitaslim sallah wasu maganganu ne da wasu ayyuka wanda ake buɗe su da cewa Allahu akbar to an shiga sallah ake rufe su da assalamu alaikum don ka duba cikin sallah ko zaka ga haka ne in kai ruku'u aiki ne in ka ce sami Allahu liman hamidahu faɗa ne in ka karanta Qur'ani faɗa ce in kai sujjada aiki ne in ka zauna tahiya aiki ne in ka karanta tahiyar faɗa ne sannan ga niyya ka ƙudire a ranka kaga ta shafi ƙudirewa shine niyya da kuma maganganu sune karanta Qur'ani da tasbihi da tahmidi da tahiya da salatin annabi da tasbihin ruku'u da na sujjada da na ɗagowa da tahiya da salatin annabi da addu'a waɗannan duk maganganu ne sannan akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai ɗagowa daga ruku'u akwai sujjada akwai ɗagowa akwai koma sujjada akwai zaman tahiya akwai yin sallama kaga kenan ta, ta haɗa abubuwa guda uku aqwalun wa afa'alun wa atiqadun muftataha بالتسليم بالتكبير مختتمة بالتسليم wannan ita ce sallah da haka ita jarabawa ce ta aikin da za ka yi da gaban jikinka sannan mai bin wannan ita ce zakka ita kuma ibada ce maliya kudinka Allah yake so ka fitar ka bayar da zakka idan sun kai nisabi ka fitar da abin da Allah ya ce kuma ka ba waɗanda Allah ya ce, Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah. Ka ba wa waɗannan jinsi ɗaya daga cikin jinsi takwas ɗin nan kowa ka ba a ciki kayi zakka ko ka ba su duka ko ka ba wani shashi daga cikin su duk inda zakka ce to ga inda Allah yake so a kashe ta gaba ɗaya cikin jinsi takwas ɗin nan. kun ga ita ibada ce me ibada ce badaniya maliya to sannan muka koma azumi shi kuma ibada ce wacce take badaniya amma kuma saliba ma'ana wani abu aka hana ka kai an hana ka azumi fa hannuwa ne daga ci da sha da saduwa da iyali daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana tare da niyya bisa suka ce al'asaumu me ibadatun tabda min tsulu ilfajari ila gurubi shams ma'an niyya wacce nabul muftirat abinda azumi ya kunsa shine ya fara daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana tare da nisanta duk abin da zai karya azumi na ci ko sha ko jima'i ko ƙaƙaro amai da makamantansu tare da niyyar bauta wa Allah a cikin azumin nan kaga shi wannan hana ka aka kai wani abu shi kuma haji in ka kula ibada ce murakkaba min albadan wal mal haji akwai jiki akwai kuɗi shi yasa Allah da ya zo haji sai ce man istata ilayhi sabila sai wanda ya samu iko sai da lafiyar jiki sai da kuma kuɗi a ajihu sai da kuɗi ake zuwa aikin haji sai kuma da lafiya ake aikin haji to kaga waɗannan abubuwa duka in ka kula jarrabawa ne kuma ƙarƙashin su akwai bashiru akwai akwai nazir akwai bushara ga wanda yayi akwai kuma gargadi ga wanda bai yi ba to duk haka umarce umarcen Allah yake in kayi ai maka bushara cewa Allah zai baka lada in baka yi ba ai maka gargadi cewa Allah zai iya maka azaba sai wannan kwaɗayin samun rahamar Allah wanda shi kwaɗayin samun rahamar Allah shi yake tunkuɗa mutum in an ce yayi yayi shi sa malamai suka ce idan zuciyarka ta ginu akan abu hudu to ka gama arzikin duniya abu na farko ka dinga ƙaunar Allah ƙaunar Allah mai tsanani wacce za ta tunkuɗa ka ka yi abin da yake so ka bar abin da ya hana wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani su ne masu tsananin soyayya ga Allah to wannan soyayya da annabi ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi man ahabba lillah wa kariha lillah وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فسنن النبي كجرم مع الله وكبره تكبيرا كجرم مع الله جرم ما وجرم ما daga zuciyarka zuwa bakinka zuwa aikinka ya nuna kana ganin girman Allah sannan na uku ka sa rai da kwaɗayi cikin samun rahamar Allah sannan na hudu ka dinga jin tsoron azabar Allah to idan kana ganin girman Allah kana ƙaunar Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah waɗannan abubuwan guda hudu suka gina a zuciyarka girma da soyayya da kwaɗayin rahama da tsoron azaba to su za su tunkuɗa ka duk abin da aka ce ka yi sai ka yi duk abin da aka ce ka bari sai ka bari kuma ɗaya daga cikin hudun nan ba zai wadatar da kai ba don kana ganin girman Allah amma ya ce a yi kaƙi ka yi ya ce a bari kaƙi ka bari wannan ba zai isa ba ko kuma ka ce ni kawai rahamarsa nake so ba na tsoron azabarsa ko ka ce ni azabarsa kawai nake tsoro ba na kwaɗayin rahamarsa duk wannan ba zai wadatar da kai ba da haka mala ibn qayyim yace kamar tsuntsu ne kansa shine soyayya fukafukansa guda biyu shine khaufu da raja'u to da haka za a tsira ga soyayya Allah tana janka sannan kuma ga fukafukan kwaɗayi da tsoro suna karkaɗa ka kana yin sama shine ma'anan Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka da gaskiya shine qur'ani mun aiko ku da gaskiya shine musulunci mun aiko ku da gaskiya shine gaskiyar abin da ya kunsa domin shi kansa annabin ai Allah ya ce gaskiya ne wa shahidu annar rasula haqqun suka shaida annabi Muhammadu gaskiya ne wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyuna haqq wa muhammadun haqq waliƙa'uka haƙ ko Allah alƙawarinka gaskiya ne haɗuwa da kai Allah Allahumma antal haq Allah kai ne gaskiya wa ƙauluka haƙ waliƙa'uka haƙ wal jannatu haƙ wan naru haƙ wan nabiyuna haƙ was sa'atu haƙ wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun duk wannan harka ce ta gaskiya to sannan shi ma Allah ta'ala ya kira kansa gaskiya zalika bi anna Allah huwal haq domin Allah shi gaskiya ne anna Allah huwal haqqul mubin sannan kuma na uku aka kirawo wannan littafin shi ma gaskiya ne alqur'ani aka kira shi gaskiya ko musulunci ma aka kira shi gaskiya qul jaa al haqq jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa shine Allah ta'ala ya ce to na aiko ka da gaskiya don haka harkar musulunci gaba ɗayanta ta gaskiya ce bashiran kana mai bishara da aljanna wa naziran kana gargaɗi ga wuta wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane ga ma'abota shiga wutar jahimu wanda ya yi aikin jahimu ya tafi jahimu ba za a tambaye ka ba don ka yi bayani cewa a nisanci wuta wanda ya ji wa'azinka ya ji gargaɗinka a duniya bai bu ba to ba za a tambaye ka ranar alkiyama game da shi ba in alaika illal balag wa alainar hisab inna ma anta munzir wali kulli qaumin had a wata ƙira'an wala tus'al ko wala tas'al la tas'al an ashabil jahim wato kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada ka tambayi wato ‘yan wuta, me ya kai su yi wuta, ba ruwanka ƙyale su shiga wutarsu, ko wala tus'alu mabani lil majhul ba za a tambaye ka ba, a nan la ta zamo nafiya kenan, can an ce kuma la tas'al la ɗin ta koma nahiya, la tas'al kada ka yi tambaya anta an ashabil jahim ko la tus'alu ba za a tambaye ka ba, to ko ba za a tambaye shi ɗin ba, kuma shi ma ba zai tambaya me ya kai su wuta ba. ai lasta bi mas'ulin an a amalihim ba za a tambaye ka game da aikinsu ba idan an karanta shi da wala tus'alu an ashabul jahim to ita jahimu wuta ce daga cikin wutacen da Allah ya tanada wasu malaman sun ce wuta fa guda ɗaya ce irin azabar da za a yi maka shi yake bata sunaye daban-daban kisa Allah ya ce laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum to wannan kofofin nata guda bakwai wasu ka ce su ne aka kira su da suna wata Allah ya kira ta sa'ira wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira izara athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira a dai cikin wutar akwai wata sifarta da wani aikinta da wani ɓangarenta sunansa sa'ira, rurarriya, hurarriya, wacce ba ta mutuwa kullum ƙaruwa take yi. Ita an tanade ta ne ga waɗanda suka ce ba za a yi tashin alkiyama ba, duk wanda yake jin ba za a yi tashin alkiyama ba, to shi ne ɗan sa'ira. Wa a ta liman kazzaba bisa'ati sa'ira. Izara athum in ta hango su min makanin ba'idin daga guri mai nisa sami'u laha za su ji gare ta tagayyuzan wa zafira tana yin wato zaɓaɓɓaka kuma tana yin ruri ita wannan wutar zaɓaɓɓaka take tana ruri sana'un guri ya ce kalla innaha lawa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla gure ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hi wa amma man daga wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'awa gun Allah ya ce wa amma man khafan mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya gun Allah ya ce sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر يقولون الله كي لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة كاغا وتا كان أن كراتا حطمة كان أن كراتا هاوية كان أن كراتا لظا كان أن كراتا سكر كان أن كراتا سعيرة كان أن كراتا جحيم كان أن كراتا جهنم to duk ita ce malamai suka ce ƙofofinta ne guda bakwai kamar yadda Allah ya faɗa ko kuma ya dangana ga irin azabar da ake wa mutum a ciki nau'in azabar da jinsinta da kalarta da irin saban da irin laifin domin wata wutar tafi wata wutar zafi wata wutar tafi wata wutar tsanani kamar yadda laifuffukan ma hawa hawa ne to dangogin azaban ma hawa hawa ne kamar yadda ita ma aljanna ayyukanta hawa hawa ne to ita ma cikin aljanna wata tafi wata daɗi ita kuma wuta wata tafi wuta azaba wata wutar tafi wata wutar azaba kamar yadda wata aljanna tafi wata aljanna jin daɗi da daɗi a cikinta saboda haka Allah ta'ala ce wala tusalu an ashabul jahim malam zajjaj yace in an ce jahimu annaru shadidatul waqud wuta kenan mai tsananin ci domin ana cewa jahama fulanun annara wane ya rura wuta iza shaddada waqudaha idan mutum ya tsananta hurata sai a ce jahama fulanun annara iza shaddada waqudaha in ya tsananta wato kunnata yuqalu li ainil asad hajamatan li shiddati tawqidaha ana kiran jahamatan jahamatan ake kiran wato idan zaki jahama saboda in yayi jadin nan sai kaga yana ban tsoro to sai ake kiransa jahama kaga daga nan jahimu ta samu to haka nan wajen yaƙi ma akan kira ta da wannan suna da haka Allah ya tsare mu daga wannan wuta Allah ta'ala ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum anan za mu tashi mu yi bayanin abinda aka fahimta daga ma'anar yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai in kana bin addininsu ko tsarin rayuwarsu mu duba mu ga yadda yahudawa suka mamaye mu inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi malam laifi ne malam laifi ne idan na ɗan ƙara kuɗi akan kuɗin kayan da mahaifina yake yake aikana in saro masa don nima in ɗan samu wani abu nawa akwai laifi mana babanka ne fa ya aike ka ka siyo masa kaya sai ka rage ko ka ƙara wannan ba daidai ba ne domin ai mahaifinka so ake kai masa gaskiya kuma ya maka addu'a akwai wani sahabi da annabi ya aike shi ya siyo masa rago sai ya tafi inda ake samun ragon da arha ya siyo guda biyu a dinare ɗaya bayan kuwa ana sai da guda ɗaya dinare ɗaya ne da ya taho da guda biyun sai wani ya gamu da shi a hanya ya ce nawa wannan ragon ya ce kowanne dinare ɗaya ya siyar da guda ɗaya dinare ɗaya sai kawo annabi rago kuma ya kawo annabi kuɗinsa annabi ya tambaye shi ya na aike ka da dinare ɗaya ka kawo min kuɗina kuma ka kawo min rago ya ce ya rasulallah ca kai kana son rago guda ɗaya sai na je inda yake da arha na siyo maka guda biyu na siyan maka da ɗaya ka ci ribar ɗaya to shine na da maka da kuɗinka na dawo maka da ragonka in yanzu ne ka aiki mutum ya je inda ake samun rago da arha ya siyo a dinare biyu in ya siyar da ɗayan sai ya saka dinaren a ajihunsa ya kawo maka ragonka kawai ya ja bakinsa ya shiru kamar yadda ka so ka yi a nan sai annabi ya ce Allah ya yi maka albarka sabai suka ce sai da ya zama hamshakin ɗan kasuwa kuma duk kayan da ya siya baya faduwa saboda annabi ya ce Allah ya yi masa albarka kuma dama ya ce wa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima idan 'yan kasuwa suna gaskiya suna bayani sai Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin idan ku suna ƙarya suna ɓoye aibi Allah bai hana ka siyar da abu mara kyau ba amma kai bayanin rashin kyansa mutum ya zo zai sai abin nan guda biyu ɗaya mai kyau ne ɗaya mara kyau ko ɗaya ɗan jafan ɗaya ɗan cana to kakka yage takardar ka sa wata daban ko kuma abu ne gashi ya kusa expire kakka cire kamar yadda date ɗin ya zama ya ƙaru ko abu ne gashi ya lalace ya expire ka cire gurin expire din da yadda ba za a gane ba ko abu ne ga mai kyau ga jabu ka bari mutum ya zo ya zaɓa nawa wannan dubu ɗaya wannan fa ɗari biyar me bambancin su wannan original ne wannan ba original ba ne kaga sai ya zaɓi wanda yake so ya siya in abu ne ka ware mai kyau ka ware mara kyau in mutum ya zo ga mai kyau kuɗinsa kaza ga mara kyau kuɗinsa kaza abin da ba a yadda ba a cakuɗa mai kyau da mara kyau a sayar a matsayin mai kyau ko kuma a ɓoye aibin mara kyau a sayar da shi a matsayin mai kyau wannan ne ba a yadda ba amma an yadda a sayar da abu komai muninsa amma a yi bayanin munin nasa mai siye ya san me ya siya to kaga anan shine a kasuwanci zai albarka amma wannan ɓoye ɓoyen mahaifinka ya aike ka ka ƙara masa kuɗi wannan ba daidai bane ko da ba mahaifinka bane malam mijina baya azumi nayi nayi amma yaƙi to yaya matsayin zama na da shi ko malam ina so ka yi masa addu'a don ina son shi to ba za mu yadda baya azumi ba tun da ba mu ji daga bakinsa ba ko kuma in yana azumin aƙalla baya yi ɗin za mu ɗauka ba shi da lafiya ne yana da wata larura ya je likita ya ce masa yana da ulcer chronic in yi azumi zai shiga matsala dalilin da yasa za mu fara ba shi uzuri don ba mu san ba mu ji daga bakinsa ba da yana nan sai mu tambaye shi da gaske ne baka azumi amma yanzu kin ga muka yi masa hukunci tunda fatawar ba ke ta shafa ba wani ta shafa ya kamata shi a yi masa adalci shi ma a ji daga bakinsa da aka kai mijin waccan matar da ta ce ba ta azumi in ka ji mu da ta ce ba ka azumi in ka ji mu to muna so da Allah ka gaya mana dalilin da yasa ba ka azumi dalili ne na shari'a ko dalili ne na shaidan idan dalili ne na shari'a wani dalili ne tafiya ce ko rashin lafiya ko ciwo ko cuta in kana da uzuri ga yawa mataka idan kuma shaidan ne to kai gaggawan tuba wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata baya halatta mutum yayi jinkirin tuba wala yaqula hatta yahdiyanillah kada ka ce sai Allah ya shirye ka wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata kayi nadama akan rashin azumin da kai a baya wani ya ci Allah ya uda ila zambin fi ma baƙiya alaihi min umrihi sannan ka yi alkawari ba za ka sake barin azumi da gangan ba wa an yatrukal ya fi sa'atiha yanzu kuma gobe ka tashi da azumi to ka ji mijinta in ka ji wannan bayanin sai ka je Allah ya shiryar da kai malam mai wannan tambaya yana cewa shi yana ɗauke-ɗauke tun yana ƙarami har ya girma sai yanzu Allah ya shirye shi ya dena to ya zai yi da haƙoƙin mutanen da ya ɗauka kuma wani irin mataki zai ɗauka don kar ya koma gidan jiya na farko muna taya ka murna da ka tuba domin babban abin da Allah yake so ga ɗan adam duk laifin da yake in ya ji wa'azi ya ce ya tuba don haka muna taya ka murna da Allah ya sa ka gane abin da kake kuskure ne haka tuba to waɗancan mutane da kai musu ɗauke-ɗauke wanda baka san adadin su baka san adadin abin da ka ɗauka ba malamai sun ce kai ta sadaka duk sanda ka samu kuɗi ka wane wani percentage a ciki kai sadaka da shi da niyyar duk wanda yake bin ka bashi Allah ya bashi ladan wannan sadakar kai ta yin wannan sadaka har sai ka ji a ranka cewa kai abin da na ɗauka da abin da na bayar sadaka da kyar in kansu bai zo ɗaya ba to daga nan sai ka daina sannan abin da zai sa ba za ka koma ɗauke-ɗauke ba ka fita daga cikin masu yin ɗauke-ɗauken sannan kuma ka kama karatu da sana'a domin abin da ke kawo ɗauke-ɗauke son zuciya da rashin aikin yi in ba ka aikin yi kana son ka sa riga mai kyau ba ka da sana'a kana son ka ci mai kyau ba ka da sana'a in mota ta wuce kana sha'awa in ka ga mutum ya yi ɗinki kana sha'awa yanzu wani yaro da ya kidinafin yaro ne ɗan ƙanƙani wai har ya iya kidinafin abinka da sabon shiga wai shi kawai riga ya ga wani ya ɗinka mai tsada kawai ya je ɗauke wani yaro a makaranta wai ce wai a ba shi dubu ɗari da aka tambaye shi a gidan rediyo to kai ya ga ce a baka dubu ɗari wai wai ɗinki zai zai sai waya kaga sabon shiga zuciya ce ta mutu mutane suna son su ji daɗi ko ba sa son su sha wahala duk wanda kaga fa yana jin daɗi mafi yawa fa sai da ya sha wahala ba a samun hutu da hutu ba a samun jin daɗi da jin daɗi sai an shiga rana an sha wahala in 'yan siyasa ne ka duba yadda ake shan wahala wajen kamfen wajen takara wajen zaɓe in malami ne ka ga yadda ya nuku kafin ya karatu in ɗan kasuwa ne ka ga yadda ya sha wahala zuwa kasuwa duk wani da ka gani shahararren ɗan kasuwa mai kuɗi ka je baka tarihinsa in wani yana gaya maka wahalar da ya sha kafin Allah ya masa arziki wallahi sai ka yi kuka akwai wanda ya taba cire mana hularsa sai ga tsakiyar kansa baya fito da gashi yace kun san dalili yace dako ne dako daukan kaya nake dora a kaina daga dakon nan har Allah ya kawo ni inda ne arziki yanzu saboda haka mu matasan mu yanzu so suke su ci bulis su ci banza su ji daɗi a banza ba sa son wahala ba sa son aiki ba sa son karatu da haka zuciya ta mutu sai maula sai jagaliya sai daba sai kalare sai sara suka don haka ya za ka yi arziki ya za ka ji daɗi kana sata kana daba kana shaye-shaye kana fasikanci kana zina ainihin wato kana luwaɗi ya za ka ji daɗin duniya da saɓo ya za ka samu farin ciki kana saɓa wa Allah Allah shi yake sa farin ciki sai ya cire maka shi saboda haka ka kama sana'a da aikin yi Allah ya shirye mu ya shirye ka ya shirye kowa da kowa gudunmawa da addu'o'i dubu biyu da naira hamsin dubu biyu kuma aka ɗora naira hamsin a kai daga wani almajiri bayan Allah a yi masa addu'a to saƙonka ya iso almajiri kuma haka ake son almajirai masu bayawa ba masu karɓa ba kaga kana sana'a kenan irin almajirin da muke so almajirin da yana neman karatu kuma yana sana'a har yanzu wanda ya ɗauki nauyin askin marayu bai gaji ba yana buƙatar a yi masa addu'a kan buƙatunsa akwai wani bawan Allah mai sana'ar aski duk lokaci bayan lokaci yakan je gidan marayu ya yi musa aski to Allah ya saka ma da alheri ɗari biyu Allah ya shirya mata ɗanta yana shaye-shaye to Allah ya shirya miki wannan ɗanaki da yake yin shaye-shaye da kuma sauran 'ya'yan musulmi da suke shaye-shaye duk Allah ya shirye su ɗari biyu ina tawassali da ita a sa asusun marayu a yi min addu'a na gama NCE na lafiya da sauran bukatu na gama NCE na lafiya da sauran bukatu naira ɗari a yi min addu'a kan neman auren da nake yi ƙur'anai biyar a tamfa biyar Allah ya biya mana bukatunmu yaji goma a tamfa ɗaya Allah ya biya mata bukatunsu na alheri ƙur'ani guda biyar Allah ya biya mana bukatunmu yaji biyar guda biyar Allah ya biya mana bukatunmu to duka wanda suka aiko da waɗannan saƙonni da mai yawa da kaɗan duka Allah ake bawa kuma muna fata da masu kawo da yawa da masu kawo kaɗan ɗin duka Allah ya karɓa Allah kuma ya sa a mizaninsa na hasana Allah kuma ya ba mu dacewa dukkan masu bukata ta alheri Allah ya biya musu wanda suke neman kariya da tsari Allah ya tsare su wanda ba su da lafiya Allah ya ba su da lafiya wanda suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya da iyalansu wanda ba su yi ba mazan da matan Allah ya haɗa su da nagari wanda suke da ‘ya'ya shiryayyu Allah ya ƙara musu shirya wanda suke da ‘ya'ya kangararru Allah ya shirye su waɗanda ba su da ‘ya'yan Allah ya ba su nagari Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya ƙara mana arziki da zaman lafiya Allah ya ƙara inganta mana tsaro Allah ya sa shugabanninmu su zama masu adalci Allah ya haɗa su da mashawarta na ƙwarai Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawar rayuwa ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu kyakkyawan makoma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك